بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم قبل كراتم نلتاف القصيدة التائية na babban malami abu ishaq al-albiri rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi baiti na na talatin ne ko da ko ishirin da daya na talatin da biyu na faɗin malam ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنفس الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا malam ya ci gaba da cewa wato ainihin baiti na talatin da biyu wala takhtal bi malika walhu anhu bayan ya yi gama mana bayani akan ko mu ce yana cikin tsaka wato da mana bayani akan mahimmancin neman ilimi da kuma kasancewar shi ya fi komai daraja a da kima a cikin rayuwa cikin abubuwan da ake nema su ce wala taktal bi malika karkai girman kai da ɗagawa da dukiyarka daga al-ikhtiyar inna Allah la yuhibbu kullum muktalin fakhur li Allah baya son duk wani wanda ya kasance mai jiji da kai ne mai alfahari to kar dukiya ta sa ka dinga dagawa wanda galibin mutane innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna yana ganin yana da wadata da dukiya sai ya dinga dagawa mutane kai to wala taqtal bi malika kar kai jiji da kai saboda dukiyarka walhu anhu ka kauda kanka daga gare shi laha yalhu ya ce walhu daga suna karantawa walha an to walhu shine daidai ka kauda kanka daga wannan anhu wato shi girman kan kenan an gane ko a'rid anil ikhtiyal bil mal ko kuma walhu anhu ka kauda kai daga dukiyar ba kuma ana nufin shikenan karka nemi kuɗi ba duk da akwai wani hadisi da ake hakaitowa marfu'an zuwa ga annabi dai wannan mawdu'i ne ba cewa i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhraka ka annaka tamutu gada wai kai aikin neman duniya kamar ba za ka mutu ba kuma kai aikin neman lahira kamar ba za ka rayu ba kamar gobe za ka mutu hadisin ana duk hakaitowa ne daga maganar sayyidina ali amma da ifiya amma zuwa ga annabi ma wannan mawdu'i ne an gane ko to cewa walhu anhu ka kauda kai in an a ha'un din damiri ya udu ilal mal ne ana nufin ka kauda kai daga dukiya kauda kan da zai sa ba za ta shagaltar da kai daga daga ibada ba an gane ko domin kokarin tara dukiya ya shagaltar da da yawa daga cikin mutane alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir dukiya tana zama sanadiyar tabewan mutum ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa wanda abdul khafifa abdul khamisa duka yaro ta isa wanta kasa idan shi ka falanta ashi to don haka amma dai walhu anhu ya koma zuwa ga al-ikhtiyal din shine dan ba dukiya ne abin kyama ba wato shagaltuwa da ita da kuma girman kai da ita shine abin kyama kuma ita a asali dukiya alheri ce a gurare da yawa innal insa wa innahu li hubbil khairi la shadid kaga dukiya ake nufi كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أشهدوك يا الهيري تيا أسلنت والهو عنه ككودا كان كدق وأنن جرمان كيدا فليس المال إلا ما علمت dukiya ba komi bace ba face abin da ka koya na addini wa ana laysal mal al haqiqi babu dukiya da take ta tabbas irin ilimin da za ka koya wanda hatta yanzu a rayuwa ta da muke ciki da ya zamanto wato kwalitin mutane shine kudi ko kwaliti mu a gurin mutum mai kima shine mai kudi wanda kuma kaga shekarun baya iyayenmu da kakanninmu ba haka bane mutunci daban kudi daban wanda yana da mutunci ba shi da koshi amma da mutunci saboda zumuncin shi saboda faɗin gaskiyar shi saboda ƙima shi na kula jan girman shi da ya yi mai kuɗi ma na tsoron shi amma yanzu inda kana da kuɗi za ka taka kowa to munan kenan da ya zamanto hatta abin da ya shafi wato ainihin ci gaba na rayuwa muna da rauni amma yanzu su gurin turawa garin kuɗi a ƙasa ba shi ne kuɗi ba ba shi ne wadata ba ko tiriliyan miliyan ta bakin mutumin gangaliyan nawa gare ka to kai miskini ne inda ba ka da ilimin da za ka iya kreatin wani abu ba ka da ilimin da za ka iya ƙirƙiro wani abu ko bunƙasa wata fasaha ko wani abu makamancin haka sau so da in dai kuɗi ne gari ɓarawo in ya sace shi kenan in ka je ka zuba a banki aka je aka fasa bankin shi kenan ko ba haka ba da ka samu kare a arziki sai ka koma jahili irin su wa'ide da kake rainawa amma in kana da me kana da basira da za ka iya ƙirƙiro wani abu bayan da za a raba ka da wannan basira to so a gurinsu kamar su bilget da kake ji gurinsu duk kudin da zaka tara a gurinsu talaka ne a gashi yanzu bilget me ya bashi kudi eh harka windows ko ka gani to kaga ai ba ba ba siye da siyarwa bane ba kawai abu ne na science kali mutum ya zauna yi lissafi ya auna ya kulla ya abun da to walaysa ilmu illa ma alimta dunyawiyan wa ukhrawiyan hakan haka ilimi abinda ka koya ka sani wannan shine ilimi ko karuna me yace inna ma utituhu ala ilmin indi bai ce ala tijaratin indi ba sai ce ala ilmin indi yana ganin ilimin shi shi ya bashi dukiya wa laysa li jahilin fin nasi mu'min jahili ba shi da wata wani katabus ba shi da wani morau a cikin mutane ba shi ba a moruwa da shi walau mulkul iraqi lahu ta'atta ko da ya samu dama ya ta'atta alai yani kudira alai koda ya samu daman mulkin iraq da duk abin da take kunshe da shi musamman a wancan lokacin iraq da ita ce farisa wanda kusan su ne manyan super country da ita da rome kamar yanzu a ce five power countries ke cewa ko countries runga america england faransa wace ce ɗayar rasha china ko kaga dai kusan sun fi kowace ƙasa ƙarfi wa'in gurin abin da ya shafi tattalin arziki da makamai da sauransu to ko da a wancan lokacin kagan an ce iraq farisa kenan sannan sai a ce rum wanda su suka fi ko'in ko ya mallaki iraq ana kamar yanzu a ce ko shi ke da rasha to ba shi da amfani cikin mutane inda jahili ne bai iya amfanar da su da komi saboda kila yana da kuɗi amma bai ma san yadda zai iya taimaki al'umma ba zai iya ba su kuɗi su kashe shi kenan gobe ma su dawo ya ƙara ba su su kashe gobe su dawo amma in mai ilimi ne fa zai ɗauke su aiki zai koya musu yadda ake neman kuɗi to kaga mai ilimi shi ke amfanin mutane hatta a rayuwa an gane ko sayantiqu anka ilmuka fi mala'in ilmunka zai yi magana a kanka ma'ana zai yi magana da yawunka fi mala'in cikin taron mutane ranar alkiyama iliminka za a tambaye ka a kan shi wa yuktabu anka yawman in ka tamta in ka boye ilimin nan to za a rubuta maka wannan zunubin na boye iliminka masu ila an ilmin fakatamahu linnasi uljima yawmal qiyamati bil jam ash min nar Allah subhanahu wa ta'ala الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كوكما سينطق عنك علمك في ملائم علمك زي مغانا أكنك تكن متاني ما أنا ذي زمن تسبود علمك كافك ودرجة تكن الأمة in ka ɓoye ilimin kuma ranar alkiyama za ka haɗu da sakamakon hakan tun da za a rubuta ka yi zunubi ana ɓanna ka ƙi kai kai hannu ana an ƙiyin alkhairi ka ƙi kai umarni an nemi fatawarka ka ƙi ba da an nemi ka karantar ka ƙi ka ɓoye ilimi wannan zai zama toma hukuba ranar gobe alkiyama wa ma yi ka tashiyidul mabani wato girmama da ƙarfafa gine-gine ba zai amfane ka ba don kayi gini mai ƙarfi an sa rodi ta ko'ina an yi kankara an yi dakin to wannan ginin da kai mai girma ba zai amfane ka ba iza bil jahli nafsaka kad hadamta inda ka riga ka rusa ranka da jahilci to duk ba duk ginin da za ka yi tsirara kake a fili kake ja'altal mala fawqa ilmi ka maida ja'al yana zuwa da ma'anar sayya ka mai da dukiya tana sama da ilimi a gurinka saboda jahilci la'amruka fil qadiyyati ma adalta wallahi baka yi adalci ba a cikin wannan hukuncin la'amruka yana zuwa da ma'anar wallahi ba a ma'anar shi ta zahiri ba kaga la'amruka asali rantsuwa ce da rayuwa ko la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutanen annabi Lut sun shiga cikin rudani lokacin da suka ga mala'iku sun zo da siffa ta matasa suka shiga cikin wani kalan hali na dimuwa da dumaucewa suna maye na aikata wannan fasadi din to amma wanda ya ce la'amruka sai a kalli wane ne shi musulmi ne rabbani malami ne ahlus sunna ne a ce to ba la'amruka yana nufin rantsuwa da rayuwar wani batun da ba a rantsuwa da wani sai Allah man kana halifan billah falyahlif billahi aw liyasum to tunda an samu da yawan malamai suna amfani da ita musamman mawaka la'amruka marraziyatu faqdudari ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته الخلق الكثير كذا يا فرادني لعمرك تعصي الإله وأنت تزعم تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كذا ياتي ياتي لعمرك an gane ko akwai su da yawa misalai akan haka bal har a hadisai ma kaga hadisin wannan mutumin ƙauyen da ya zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan kalmar shahada da sauran rukunan musulunci yace hal alayya ghayruha nabi yace illa an tatawwa sai dai in zaka yi tatawwi hadisin imam ko karshe mai da ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wa abika ma shi aflaha wa abika wa abihi in sadaqa duk da wannan lafazin nawa abi ibn rajab a cikin sharhin bukhari ya ce wahami ne daga wani marwayi to amma lafazin la'amruka dai ku kiyaye yana zuwa da ma'anar rantsuwa ne kuma rantsuwa da Allah amma sai a yi amfani da wani lafazi wanda ma'anar shi ba ita ake nufi ba amma dai duk da haka dai babu ko shakka mutum ya ce wallahi shi yafi in aka sa wallahi kuma zai mike ko ina ne ma yake gurin ja'alta al-mala fawqa al-ilma jahlan la'amruka fil qadiyyati ma adalta to wallahi zai zai mike wallahi ma fil qadiyyati ma adalta ba zai mike ba me ya kamata a almuhim dai kaga kamata yayi dai ya zama ba al'amru kadan bane amma dai malamai sun tafi akan cewa yana zuwa da ma'anar rantsuwa ne wa bainahuma baina madha wa madha almal wal ilm tsakanin ilimi da dukiya baunun akwai tazara mai nisa bi nassil wahyi da nassi na wahayi وبينهما بنس الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت يعني وبينهما بون أكوي تزرى من نيسا تكانوس أنت بون شيني نيسا بانا يبين بونا يعني نيسا wato ainihin da abu sai a ce at-talaqu ash al-ba'in hunaka talaqun ba'inun wa talaqun raja'iyyun sai ce saki raja'i ya mata saki na ɗaya ko saki na biyu yana da daman maidata ma ce ba na ta'anhu tsallakaha talakan ba'inan fa ba na ta'anhu ya ni ba'u da ta'anhu ta yi nesa da shi tun da ya mata saki na uku da wannan saki ne ba'in shi ne kuma a tsalakul mabtut to da haka akwai baunu akwai tazara tsakaninsu da nassi na wahayi yana nufin ayar qur'ani sata'lamuhu sata'lamu dhalika an-nassa zaka san wannan nassin da kyau idza taha qara'ta in ka karanta suratu taha wa qur rabbi zidni ilma a a cikin wa qur rabbi zidni ilma akwai abin da ya nuna ilimi yafi kuɗi ko babu akwai law kana al-ilmu fawqa al-mal لاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم منه فلما لم يستزد إلا العلم لو كان المال فوق العلم لاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم من المال فلما لم يستزد في حياته شيئا قط إلا العلم تبين أن العلم فوق كل شيء annabi bai taɓa roƙon a ƙara mai wani abu ba a rayuwa ga wanda aka bashi kuma gashi da godiyar Allah kuma ya ce a ƙara mushi to sai ilimi nau bai taɓa roƙon a ƙara mushi kuɗi ko a ƙara mushi lafiya ko a ƙara mushi ‘ya'ya ko a ƙara mushi shekaru kuma Allah ne ya irshadin shi cewa ya nemi a ƙara mushi ilimi waƙul a umarni ne waƙul rabbi zidin ya ilma ka ce ya ubangiji na ka ƙara mini ilimi to tunda ko aka ce ya nemi ƙarin ilimi kenan yana nuna ilimi ya fi kuɗi ya fi dukiya don da dukiya ta fi da ita za a ce a nemi ƙarinta shi ne ya ce sata'alamuhu idha tsaha karata an fahimta ko? la'in rafa'al gani yuliwa amalin idan mawadaci ya ɗaga tutar dukiya wata ala wasu alamomi na dukiya a gana daga cikin tutar dukiya ya yi galliliyan mota rafa'a liwa amal liwa amal ya yi wani dan kareren gida ko ba haka ba kaga ya nuna yana da da akwai ya matu dinke wata gezna mala eh ko wata galila tana ya wuce gabanka tana kayo kayo mala kaga rafa'a liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta to kai ko ka daga tuta ta iliminka ya gina sabon gida ya kace to mun sanya umdatul ahkam a masallaci kai ma ka daga tutar ilimi yayi galleliyan mota kace to mu mun sa daura ta sahihul bukhari kowa da nashi baiwar ko kila shi bakin jahili ne ba to kai Allah ya baka ilimi annabi ma ilimin ya roka ba wancan dukiya ba kenan dai kafi shi rabina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu a wata riwaya walil juhali malu fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazulu a wata riwayar hayyul la yazulu haka nan ne la'in jalasal ganiyu alal hashaya idan mawadaci ya zauna a kan katifa alhashaya albisaf abulfirash almahshu shimfiɗa wadda aka yi mata aka cusa wani abu ciki ai katifa asali hashu ne asalin katifa ai karmami ne ake da yayi ake turawa ciki daga baya ne sai aka yi na dollop ɗin na abu mai taushi to in ya zauna saman matala ko ya zauna saman wata kujera ta kasaita ta alfarma duka ya shiga cikin hashaya la'anta alal kawakibi qad jalasta to kai saman tauraro ka zauna ma'anawiyan duk matsayin shi da kake gani to kai sama da shi kai dan ba zai iya siyan hadisi ɗaya da ka haddace da wannan dukiyar tashi ba ba zai iya siya ba kai kenan har yanzu kana sama da shi yarfa'illahu alladhina amanu والذين أوتوا العلم درجات الله ينا دغ درجة مؤمن ينا دغ درجة ما أبوتا علم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إنما يخشى الله من عباده العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و فضل العلم قائما بالقسم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnaku falalan malami akan mai bauta ba ma jahili ba wato ba a kwatanta tsakanin malami da jahili babu magani kace tazarar da ke tsakanin malami da jahili kamar kaza ne babu ma kwata-kwata an gane ko kamar kaifin takobi da na sanda ne ai ba gani alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna sayfa amda min al'asa in kace takobin nan ta fi sanda kaifi ai ka zagi takobi to in kace malami ya fi jahili a shi jahili me ke da shi balle a samu fifiko ai shi baya cikin lissafi dan mai dama dama shine mai bautar Allah ko yana bauta mutumin kirki ne amma ba shi da ilimi to annabi ya ce falalar malamin nan da ya san addini akan wannan da yake bauta da jahilci to kamar falalar wata ne mai haske a daren sha hudu akan sauran taurari a wani sai ce kamar falalata ne ni annabi muhammad sallallahu in ji shi bi abi huwa ummi ya ce akan kankaramin mutum daga cikin sahabbai to kaga karatun na da nauyi malinta ba wasa bace wallahi ba wasa bace Allah ya kyauta wa in rakibal jiyada musawwamatin shi wancan mai kudin idan ya hau horarrun dawakai jiyad jam'in aljawad wal jawad huwa alfaras almudarrab garman doki ko wanda aka horar da shi in ya hau in garmomin dawakai musawwamatin wanda suke da alamomi a jikinsu ana madoki alama ko dai ta kwalliya ta kamar dawakai na sarakai ko kuma wato wata shaida kamar na mayaka da na matafiya to wa'innan dawakai masu alamomi ko masu kwalliya idan mai kudi ya hau la'anta manahijar takawa rakibta kai ko ka hau matakai na tsoron Allah tunda ka hau mataki na kiyaye dokokin Allah da ka san dokar ba a kiyaye dokar Allah sai an santa sai da ilimi to kawo matakai na kiyaye dokokin Allah karan kai ka san me hukuncin kaza sai ka bar shi ka san haramun ka san kar ka san kar matsayinka yafi na wancan da ya hau doki na'am wa mahma ftadda abkar al-ghawani wa mahma ftadda abkar al-ghawani duk yanda shi wancan wato ainihin mai kuɗi ɗin ya buɗe fataha ya buɗe ko ya mallaki a fassara shi da iftana mura'ata lil adab duk lokacin da shi wancan mai kuɗin ya mallaki yan mata yan mata budurwaye shine abukar alghawani wanda suka kasance wato mawaka ghaniya ce jam'in ta ghawani sai sanda ya mallaki yan mata da ke mai waka tun da dan duniya ne suke kiɗi suke rawa suke kaza ya samu duniya fakan bikirin min alhikam ibtadatta to kai sababbin matsaloli na hikimomi nawa ne ka mallaka ka buɗe eh shi ba ya sa an yi mai odan karuwai ba ya sa an yi mai odan mawaka ya biya kuɗi ya sauke su a hotel an je an yi tijara an yi fitsara kai kuma ka san matsala kaza ka san mas ka hallale qadiya kaza ka hallale ka shi ya samu zunubi kai ka samu lada shi ya samu kaskanci kai ka samu ɗaukaka me abin damuwa me abin wani gasa ko hasada ga dukiyar da yake da ita da za ta jefa shi cikin halaka kai ne kake gaba har yanzu an gane ko walaisa ya durruka al-iqtaru shay'an talauci baya cutar da kai da komi idan ma anta rabbaka qad arafta inda ka san ubangijinka to talauci ba zai taba cutar da kai ba talauci ba shine matsalar ba matsalar jahilci shine babban matsala kun ga su magabata da yawa daga ciki wanda su kusan dukiyar ma santa ne ba sa yi ba sa san tarin dukiyar ita takan zama alkhairi ni'mal malu salihu lirrajuli salih ko amma wani lokaci fitinar ta ke sa sai ga zuhadu suna kyamarta har kaga suna cewa wato ainihin da talauci da malinta sun kulla abota قلت للفقر أين كنت أن أين أنت مقيم قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء سيما التلوتي إن أنا مسوكا كي أتعرى ونما لمي akwai abota tsakaninmu akwai ‘yan uwantaka ba na son yanke zumunci in ji talauci amma wannan laisa ala itlaqa yi ko su sayyiduna wato sayyiduna abdurrahman bin auf ai fuqaha ne kuma masu kuɗi ko ba haka ba su sa'ad bin abi waqas da zo cikin tabi'ai ga sanan barkatai zo kan su allais ibn sa'ad kai wadata imam ibn khuzaimah cikin malaman hadisi kai usman al-bukhari ma mai kuɗi ne ya gaji kuɗi daga iyayen shi eh kaza kamar yin mai cin kaza? eh abin ya tuna a kaza su can kuma kaji fa ba komi wani ba gudun su akwai wanda ma shi wuce ba da ya ga annabi na cin kaza ba baya cin ko a cikin shamarul muhammadiyya akwai wani na ga hadisin salman ne suna cin kaza ka ce ma wani bismillah ya ce kai na ga tana cin wani abu can gani ya ce to annabi ya ce an gare ku samu a gurin ma ya harka ce kaza so da haka a galibi abin da ke sa suke kyamar dukiya saboda sharrinta kuɗi suna yana da haɗari da aka karo ki Allah Allah ya baka arziki amma mai amfani wanda yake babu ƙaniya miya cikin shi da yawa kuma gashi nan muna gani so da yawa wasu da sun yi kuɗi da ana karatu da su sai su daina dai sauran halakat da tazkirat ana yi da su yanzu sun yi kuɗi sun canza abokai wani yake waɗannan ustazan za su goga mai talauci kaga bai ba haka in dai haka ne bari ya zauna da talaucin shi da imani da a ce an samu kuɗi an rasa imani asara ce Allah ta'ala ya tsare mu so za mu bar shi haka sai mu tashi fa ma za inda hulaka min jamilu na eh talauci baya cutar da kai da wani abu in dai har ka san ubangiji